أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد الحمد لله يومنا جمعة بيو ga watan Zulhijja hijira ta 1443 wanda ya daidai da ɗaya ga watan bakwai miladiya 2022 inda za mu ce gaba cikin karatun littafin ashifa da tarihi kukul mustafa sallallahu alaihi wasallam a cikin zawiyar mu zayar sheikh malam marwan radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu wa rahmatan wasi'a wannan halka ta bakwai kenan inda za mu tashi a farkon juzi'i na biyu alkismu sani wato kaso na biyu na littafin wannan littafin shi ma ya jibu alal anami min hukuki sallallahu alaihi wasallam wannan shi ko wannan baki ɗaya wannan juzi'in na biyu zai bayani ne cikin abin da ya waje ba akan talikai baki ɗaya na daga haƙoƙin shugaba tsira da mun Allah su tabbata gare shi cikin shi akwai babi guda hudu babi na farko farzul imani bihi wa wujubu da'atihi wa ittiba'i sunnati zai bayani bisa kan farlancin ima da gaskiya da shi sallallahu alaihi wasallam da wajibtin biyayya gare shi da kuma bin sunnarsa sallallahu alaihi wasallam babi na biyu zai bayani bisa kan luzumu mahabbatihi wato wajibci na soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tilas ne wajibi ne farilla ne hakan nan albabu sadis babi na uku zai bayani bisa kan ta'zimu amrihi wa wujubu tawqirihi wa birri a girmama lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam da wajibtin girmama shi da biyayya gare shi a babi na hudu hukumus salati alaihi wa taslim wa fardu zalika wa fadilatuhu hukuncin salati da taslimi a samu aki sallallahu alaihi wasallam da kuma da fardu zalika da farlanta wannan koko ganin hak shine dai kasance wannan farilla ne wa fadilatu da kuma faralarsa wato faralar salatin wa annabi sira da mutalla tabbata gare shi awwa bismillahir rahmanir rahim muqaddimatul kasr sani wannan ita ce muqaddima ta kaso na biyu baki daya wannan kasan na biyu ga mukaddima da qala al-qadi abu al-fadl waffaqahu Allah al-qadi shine abu al-fadl baban fadl kenan Allah ya datar da shi ya ce wa hadha qismun lakhasna fi al-kalam fi arba'ati abwab wannan kaso ne wanda mun taro mun takaito magana mun takaita magana a cikin shi cikin babi guda hudu alama zakarnahu fi awwal kitab sabon da muka fadi dai a farkon littafi yana nin tun cikin mukaddima ta farko da mu yayi bayanin wannan wa majmu'uha baki dayanta fi wujubi tasdiqihi a cikin wajibcin gasgata shi ne sallallahu alaihi wasallam wa tibai da biyayya gare shi fi sunnatihi a cikin sunnarsa wa ta'atihi da yi masa da'a wa muhabbatihi da soyayyarsa wa munasahatihi da yi masa nasiha shine a bin lamarin shi ba tare da yaudara ba a wata wakirihi da girmama shi wa birrihi da nuna alheri wa janibin sallallahu alaihi wa hukumi salati alaihi da hukumci na salati a samu aki sallallahu wata silimi da kuma taslimi wa ziyarati kabrihi sallallahu alaihi wasallam da ziyara kabarinsa mai daraja mai girma sai da mutalar sabata gare shi sannan shi albabul awwal shi babi na farko shine kuma so yake bayani bisa kan fardul imani bihi wa wujubu da'atihi wa ittiba'i sunnati farillan kasancewa imani da shi da ma'aiki sallallahu farilla ne da kuma wajibtin biyayya gare shi biyayya wa ma'aiki sallallahu wajibi ne wa ittiba'i sunnati da kuma biyayya ga sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa fi khamsatu fusulin cikin wannan akwai wannan babin cikin shi akwai fasaloli guda biyar alfasalul awwal fasali na farko farzul imani bi farlan ta ko wa farlan kasancewa imani da shi farla ne sallallahu alaihi wasallam shine fardu fardul iman bi الفصل الثاني فصل النبي وجوب طاعة وجبة طاعة جماعة صلى الله عليه وسلم الفصل الثالث فصل نوك وجوب اتباعه وجبة بيئة جريسة الفصل الرابع فصل نهدو ما ورد عن السلف ولا إمة من اتباع سنتي abin da ya zo daga maraganya magabata na gari da kuma jagorori abin da aka samo daga gare su na daga biyayya wa sunna ma'aiki su sanar walikti da jihadihi da kuma koyi da shiryarsa wasirati da tarihin rayuwarsa ya damu ta Allah tabbata gare shi alfasul khamis fasali na biyar khabaru mukhalafati amrihi sallallahu alaihi wasallam shi zai bayani bisa kan hadari na sabawa amar horon annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce horo a nufin sallam ko kuma lamarin sassiya da mutu Allah ta bata gare shi saba musu saba ma kowanne hadari yana da yana da tare da hadari ne girma kamar da zamu gani insha Allah alfasul abu alfasali na farko fardul imani bi sallallahu alaihi wasallam farillan ba da gaskiya da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idza taqarrara bima qaddamna wa thubutu nubuwatihi wa sihhatu risalatihi وجب الإيمان به وتصديقه فيما أتى به in ba manta ba fasali na ƙarshe na wancan juzu'in an yi bayani ne bisa kan tabbacin annabta sallallahu alaihi wasallam abubuwan da suke alamomin da suke nuna annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma manzancin shi tun daga aihuwa har ya zuwa daidai inda aka yi bayani duka dalilai ga sunan hujjoji na kan cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to in za ta karar da masu kaddama su fito in tabbacin annabtarsa ya tabbata cikin abin da maga ya gabata kun manzanci shi ya inganta to kenan ya waje ba a ba da gaskiya da shi da kuma gazgatawa cikin duk abin da ya zo da shi salasul ma dama an tabbata babu ukwan zuciya manzo ne daga Allah to kenan ai wajibi ne a gazgata duk abin da ya zo da shi Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuri da ziyan zalla, ku ba da gaskiya da Allah da manzansa da hasken da muka saukar. Wa kuma Allah maɗauki sarki ya ce, wato hasken da muka saukar shi ne alƙur'ani. Wa ƙala kuma Allah maɗauki sarki ya ce, ina arsal laka shahidan wa mubashiran wa nazira, da tuminu billahi wa rasulihi. Zuwa ka shaye ko? inna lalle mu ne arsalna ka maka aiko ka shahidan kana mai shaidawa mai shaidawa ga aikin bayi wa mubashiran kuma kana mai albishir da aljanna wa duk wanda suka bi wanda suka biyayya wa naziran kuma kana mai gargadi da wuta ga duk wanda suka baude da tu'minu billahi wa rasulihi dan ku ba da gaskiya da Allah wa rasulihi da manzansa wa tuwaqqiru wa tu'azziruhu wato sabbi muku da tanwa asila zuwa karshen wa qala Allah madauki sarki yace har walau yace fa aminu billahi wa rasulihi wa aminu billahi wa rasulihi nabi al-ummi allazi yu'minu billahi wa kalimatihi ko a zuwa karshen ita ma ku ba da gaskiya da Allah da manzansa annabin nan wanda yake ummi wanda shine ya zo baya karantawa baya karatu baya rubutu sallallahu alaihi wasallam فالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واجب متعين لا يتم إيمان إلا به بعد gaskiya النبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم wajibi ne wanda yake wanda yake zama tilafi yake ayyana akan kowa akwai a ce wajibi ko farilla take baya wanda wani sun imani da wanda shi ke nan ba sai wani a'a akan kowanne mutum fardan fardan kowa wajibi ne ya yi imani ya ba da gaskiya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan imanin la wannan shi la yatimu imanu illa bi duk wani imani baya cika sai da imani da annabi sallallahu alaihi wasallam sai da imani da shi wala yasihu islamun illa ma'ahu haka nan musulunci ma baya inganta sai da shi qala Allah ta'ala Allah mulki sarki yace wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna atanna lil kafirin sa'ira wanda bai ba da gaskiya da Allah da manzonsa ba to mu mun yi wa kafirai wanda ba su yi imani da Allah da manzo ba tanadin wuta wadda ake kiranta sa'ira حدثنا أبو محمد الخشني الفقيه بقراءة عليه حدثنا الإمام أبو علي الطبري حدثنا عبد الله غافر الفارسي حدثنا ابن عم- آه، عمروي حدثنا ابن سفيان حدثنا أبو أبو الحسين حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنا أبيه أنا أبي هريرة an karɓo daga abu hurairah radiyallahu anhu yarda Allah tabbata gare shi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah ya da musu Allah tabbata gare shi kala ya ce umirtu an uqatila nasa an umarce ni in yaki mutane hatta ya shadu Allah ilaha illallah har sai sun shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah wa yu'minu bi kuma su ba da gaskiya da ni wa bima shi'tu bi da kuma abinda nazo da shi fa idza fa'alu zalika in suka aikata wannan a samu minni dima'ahum sun kare jinanansu daga barina wa amwalam da dukiyoyinsu illa bi haqqiha sai da haƙƙinsu wato shikenan duk wanda ya bada gaskiya wannan ya imani da Allah da manzala sallallahu alaihi wasallam da abinda manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya zama musulmi kuma ba an iya ya kasa ba kuma ya kare jinin shi sai dai da haƙƙin in mutum kuma ya kashe wani mutum to kuma ko kana musulmi ka kashe mutum to kuma nan a haƙƙin wancan wanda aka kashe ne shi ma a kashe wanda kashe shi ko ko dukiyoyin mutum shi ma ba an iya ya kashe kwashi dukiyar shi baya musulmi ta a'a sai da haƙƙin dukiyan kamar zakka ta kama to dole ne kuma mutum ya hidda zakka a cikin dukiyar shi in ta kai a hidda zakkan wai sabuhum ala Allah to kuma abin da ya biyo baya na daga yi musu hisabi shin mutum ya ba da gaskiya ya waɗi da bakin shi cewa ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ya yarda da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana da abin da ake yi ya san musulmi to shi wannan musulmin da gaske ne ko ba da gaske ne wannan yi masa wannan ko Allah ya sani eh wani abin da ke cikin zuciya kuma wannan shine yi masa hisabin an je lahira kuma na sai Allah wani zai zo ko zan saboda ya kare duke shi ne ya bayyana a zahiri ta shi musulmi ne to kuma ba musulmi ba abinda suka iya sai su karɓi wannan musulmin nashi to amma hisabin shi abinda zai biyo baya ta wannan Allah ya sani qal qadi abul fadl alqadi baban fadl shine alqadi ya ce wa faka Allah Allah ya datar da shi ya ce wal imanu bihi sallallahu alaihi wasallam huwa tasdiqu nubuwati shi da ake hidin ba da gaskiya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam imani da shi ko yace huwa tasdiqu nubuwati shine gasgata annabtasa wa risalatihi da manzancin shi wa risalatillahi lahu da kuma aiken Allah da yi a gare shi wa tasdiquhu fi jami'i ma ja'a bihi da kuma gazgata shi cikin baki da abin da yazo da shi wa ma qala da abin da ya faɗe shi da abin da Annabi sallallahu ya faɗe shi wa mutabaqatu tasdiqil qalbi bizalika wannan kamar da za mu ƙara gani a gaba a takaice malam ya faɗi wannan abin da ake zancen gazgatawa kamar da Allah ya ce wa man lam yu'minu billahi wa rasuli ko fa aminu billahi wa rasuli kamar da makaranta can baya fa aminu billahi wa rasuli gashi na cikin ayoyi ko to ba da gaskiyan wannan da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine gazgata annabci da aikin da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma gazgata shi cikin baki da abin da ya zo da shi da abin da ya faɗi wannan abu ne mai muhimmanci abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ba shine hadisi ba to shi da aka waye gari cikin wa'an cikin al'umman nan wa'ansu wai su alqur'ani kawai shine abin bi qur'ani kawai suka sani babu wani hadisi babu wani balle fiqh to wannan magana ce ya kamata a shi mutum duk inda yake ya kamata ya aiki da hankalin da Allah ya masa ba kawai an hida ma magana ba mutum ka ka aje hankalinka shikenan ka bi in ka ce za ka bi kowa da kowa wa in tudi aksar man fil ardi yudluka an sabilillah manzo Allah tabaraka wa ta'ala ce in ho za ka bin yawa yawa mutane suke kan kasa to za su batar da kai daga hanyar Allah eh lalle ne annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna asdaqal hadisi kitabullah mafi gaskiyan zance babu wani zance mafi gaskiya kamar littafin Allah To, haka su sai suke, wai suke wadda ya ai Allah tabaraka wata yana cewa, tafi ayyi hadisin ba da huyu minun. Wadda wani zance ne mutane za su ba da gaskiya a bayan shi, bayan alkurani. Wannan ba yana nihin ba ai an ce ka sai alkurani shi kaɗai za ka ba da gaskiya da shi, ka aje su komi da komi. wallahi da mutum yadda zai aiki da hankalin shi ya diba alqur'ani alqur'anin shi yace ai da yawa ma ake sallallahu alaihi wasallam wa ma atakum rasulu fakhuduhu da abinda manzo ya zo muku da shi to ku rike shi wa ma nahakum an fantahu abinda ya hana ku kuma ku hanu to manzo sallallahu alaihi bai zo da menene hadisan suke wadi bancin wannan abinda yayi san muku da sako kuma Allah tabaraka wa ta'ala da san kada alqur'ani sai ce a wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun sabkan ma da wannan alqur'anin nan ka bayyana wa mutane abinda aka sabkar a gare su shi qur'ani wani irin gagarau ne wanda in ba ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam a cikin halitta ba wanda zai iya karban shi sannan da ya karbe shi kuma shi ba wanda ya san alkur'anin kamar shi saboda haka shi ya san alkur'ani shi sa abin da alkur'ani ke faɗi shi aikin shi ya bayyana wa mutane alkur'an nan an sabka wa maki salam ya bayyana wa mutane abin da aka sabka musu to ashe in kace baka yi aiki da magana annabi sallallahu alaihi wasallam to kai baka gane ko alkur'anin ba amma maki har wanda aka sabkar da alkur'an nan da harshen su larabawa sun yi ta wurare da yawa ƙur'ani ne ga harshen su ne amma sai sun tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam me yake ni sana annabi sallallahu alaihi wasallam musu bayani wanzu kuma suna ganin kamar sun gane sai daga baya sai su je su yi wani aiki da ba sai a gane a ashe ba su gane abin da ƙur'ani yake nufi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bayani kamar da kita wa a musu yama a a ma wati musu yama ilalin kama ce ba kama cewa tun musu yama iya lai bayan da yake cewa wahinda lakum la yatasu ya min rasul ila nisa hunna libasul lakum antum libasul lakum alima anna kuntum taqtana anfusakum fataba alaykum afan fala nabashiru anna mawtu wabtu wabtu ma kataba lakum wa kulu washrabu idan ke nema wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyadu min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma timusu yama ila lai bayan da yake yana da sa'azi sai ce to ku ci ku sha har sai ta bayyana kuma khaitu na biyar har sai silalin zare wari ya bayyana a gare ku miyar khaitu da suwadi daga silalin zare shi ma za a cewa baki minan laili na daga dare sun matun musu yawan ilalai sannan ku cika azumi har zuwa dare to wannan da wannan alƙwarin da ya wannan maganar sahabbai wanda suke larabawa ne cikin su aka samu wani kawai sai ya sanya ya ɗarma farin zare da baki a jikin shi kawai ta ci abincin shi yana ganin dai ba in ya diba zuwa ta ya diba ya gani in bai gani kawai sai ta gaba da ci abincin shi to sai da annabi suna ya bayani a ba haka ake nihi ba a wannan farin zare da ake nihi ba ba wai zare ne zaka diba wari ba ana nihin silali na alfijir ketawa alfijir yanda ya to wari ne shi a cikin baki na dare sai musu bayani haka nan sai na umar ana haketowa cikin da Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa innahu zanna allan yahur innahu zanna allan yahur bala inna rabbuka la yusira ko to wannan laraba ne amma kuma sai ke cewa bai san me wannan kalmar ba ta innahu zanna allan yahur kin nan bisan sai daga baya ya hita cikin sai a kauye ya ga wani yaro na wasa da tsuntsu ya ɗarma mace ya ɗarma mace tsuntsu zare sai ya saki tsuntsun tsuntsun ya sama tsuntsun na ganin kamar ya tashi ga kawai shi ya ɗarma sai ya ce inna wuzan na Allah ya hur a tsuntsun na yana tsammanin Allah ya hur bala sai ya jawo shi tsuntsun na tsammanin yake baya dawo ba sai gane abin da ake yi da ya hurkin nan ya rashi'u ne da kamar da su suka saba wani ashe ya hurkin nan ma'anar ta dawowa ne shi inna wuzan na Allah ya hur zaton mutum wai ya dawo baya koma ga Allah ba abin haka ke mutum lalle sai ya koma ga Allah to haka larabcin shi Qur'ani ya zo da larabci duk na yankin larabawa an suna cewa akwai kaso kaso na kabilu guda hamsin na laraba to alqur'ani yayi magana da yaran dukkan waɗannan laraban guda hamsin to ma akizar sallam shi Allah ya hayyar da shi yana cewa addabari rabi wa asana ta'dibi Allah ya ladabtar da ni ya kyautata ladabtarwa ta saboda annabi sallallahu yana jin yaran kowanne amma su ba kowanne ke jin yaran kowanne ba a cikin larabci to saboda haka alqur'anin ma kai bayani in aka yi da yaran wani bangare ko wani bangare ba ku sani ba sai an muku bayani yawa to kuma akwai abubuwa da ya da ya kumsa da shi qur'ani ne daga sirrika da sauran su wanda sai ma a kisar san ya sani to in ka ce kawai kai za ka wadatu wai baka so baka aiki ba da hadisi ba to na ga alamar qur'ani ma da dai aji shi saboda shi ma dai daga bakin manzala sai sama ka same shi hadisin nan yanda aka samu alqur'ani yana aka samu hadisi ko daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba aya ba harafi ɗaya daga cikin alƙur'ani da aka samu ba daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi alƙur'anin nan Allah tabaraka ta'ala ya dauki nauyin cewa zai kare shi to abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake addini ne shi ma Allah zai kare shi kuma daga jahilcin mutane ne har ake tsammanin wai ko kamar ko hadisi zai zama rudu ko cikin hadisi za a samu wasu abubuwan da ba addini ba haka zancen abin da biyo ga baya na da sauransu to duka wannan abu dai in dai ba na ke ba mutum aikin da ba naka ba sai ka kai shi goyon masana shi da mun qur'ani ya iya ce fasalu ala zikrin kuntum la ta'lamun in ba ku sani ba dai ku dai ku tambayi wanda suka san abu yawa shine in ba haka ba hadisi ana yi wa ana yi wa manzara sanar ƙarya amma ba gaban wanda suka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wanda suka san hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da jimawa an ta jarrabawa wani sun da jimawa kuma har ma ba ba lokaci mai dadewa ba ana ta kokarin ayyu ma aki sallallahu alaihi wasallam kariya amma saboda Allah ya kare kayan shi ana yi wanda suka san abin su ta wannan kariya ne wannan kana faɗin ma a ce annabi ya ce kaza wani ya san kawai ba kariya bane saboda ya san kariya ce saboda daga ma irin lafazin magana ka lafazi wanda suka san hadisi magana ma taka ta wani ba ɗaya suke da magana annabi wanda ya san hadisi hadisin annabi sunan gashi nan magana ce magana ta laraba amma daga jin maganan ba ɗaya take da sauran magana wanda ya san larabcin ya sani sannan an tsaya an haddace abin da annabi sunan ya faɗi an tsaya an kiyaye wanda suka rawaito ma in wani tsakanin shi da maki sulam a ce mutum goma har yanzu akwai masu riwaya da ishaza littafin nan na karanta shi gaban malam wane malam wane shi ya kanta gaban malam wane har a je gaban wanda ya rubuta littafi haka na hadisan maki sallam na ji daga wane wane ya ji daga wane har zuwa maki sallam sai mutane sun kiyaye sanadi na dangane na hadisan nan ko guda nawa ne mutane sun san sabon manzo sallam ko guda nawa ne kowace ɗabaga duk abin da ka da za ka ce sai ka kama sunan wani tabi'i ka ce tabi'i wane ai kai dai baka san wani misali cikin mutane yanzu misali in nace da zan wadi in ce daga Hassan al-Basri Hassan al-Basri ya ce manzala sallam ya ce to daga jin wannan in ku ba ku sani ba ku da ba ku ba ku san Hassan al-Basri ba ku san ba ku san shi tabi'i ne sahabi ne ba wa'anda suka san hadisi sai san wannan tabi'i ne ba ta yi wa a ce ya rawaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kai tsaye kenan wannan hadisi in ya tabbata ya haka ya faɗi to ana ana buƙatan a ji shi ko shi tabi'i ne daga wani sahabi ya shi to sannan wannan sahabin in shi ko ya ji daga maki sallallahu sannan a tabbatar da wannan hadisi na maki sallallahu saboda haka akwai hadisan da akwai hanyoyi dai da yawa na tace magana wanda sai wanda tabbata ga maki sallallahu ake karba kuma sannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya taba sabawa alqur'ani ba ba ta yanzu misali ka wadi wani hadisi ka ce misali alkurani ya ce sammai kin nan guda bakwai ba ta baka ce wani hadisi ya ce annabi sallallahu ya ce sammai guda takwas a daga jin wannan san kai ƙarya kake kace wa annabi sallallahu annabi sallallahu bai yawa shi da ya hada mana zo mana alkurani bai hada abin da saba ma alkurani ba to irin wannan akwai hanyoyi na tantance hadisai in dai kai baka tsaya kai karatun hadisan baka san su ba kar ka kawo rubutu ka ce ai wannan duk za a yi za a yi ƙarya a masu ƙarya kai an tambayi na kisa sallallahu za a yi ƙarya gare ka ce eh ce yace amma ga yanda ya faɗi yace shi dai man kadaba alayya man kadaba alayya muta'ammidan fala tabawwa maq'adahu min an-nar yanzu ta mai imani dai ga sako duk wanda yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya da gangan to ya riƙe mazamin shi a wuta wannan zaman shi dan wuta ne mutum ya san da haka to akwai wanda daman su ba imani shiga su ba munafukai da yahudawa masu su batar da dai da jale ba su karewa kowane zamani har yanzu har cikin wannan social media sai ga an ce ga an rubuto a ce ma wai a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in baka aika wa mutum goma ba in baka tura wa mutum goma ba to ina wani wani tura turan yaushe aka yi shi zamanin maki eh eh eh eh eh eh eh eh eh yawa yau yawa to kaga irin wannan kawai abinda daga ji wani wanda sa hadisi daga ji ma ya san ba ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi ba to yanzu ana ta yadawa haka ko a ce annabi ya ce kaza daga ji to wanda ka sani in mutum kana da hankali ma daga nan ce wai in baka tura mutum goma ba kai ina ka taba hadisi ya ce maka tura kuma sannan shi hadisi ba haka yake ba in sako ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar yawa ya wadi yace falli yuballighu shahidu minkum al-ghaiba wanda ya halarta daga cikin ku ya isan ma da wanda bai halarta ba to yanzu a ce ya a yi ta narkon azaba in baka isar ba ga abin da zai same ka ga biya ake ta yadawa ko abin da suna nan dai da yawa in baka yi ba za a ma kaza za a yi waye za a yi wanjuwa to wannan mutane suna ganewa mutane sun san in kai baka gane ba kuma abu ya ya rikita ma kwakwalwa alhamdulillah akwai malama ba su karewa a cikin al'ummai sai ka je ka tambaye wanda ya sani haka nan ake amma kawai ka yi ma saboda wai waɗannan abubuwan jama'a da sama a kisa da sunan duba ki ka ashe to mutum ya taɗe ya yi asara addinin shi bai cika ba wannan hobi ya bi magana ma a kisa sunan bai bi magana Allah ba a baka to Allah ya ce abinda manzo kuma ta kuma rasul fa khuzu abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ku rike shi kai ka ce baka sa hadisi to ni ka riko da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sannan ƙarya mutum yake mutum ya addini sallah salloli kin nan guda biyar da za a yi cikin ya za a yin su raka'a nawa ce azhar raka'a nawa ce al'asr baka same su baka isa ka samu shi a cikin alqur'ani ba zaka alqur'ani ya ce a bada zaka zakan nan tana da nisabi yau sai ta kai wani adadi ne sannan akwai in ba zakan gona ce wanda za a yi da an yi da da ka girbe zaka bada ba sauran zakar sai ta yi shekara to duk ina ka samu wannan bayanin sai daga ma a kisar sallam yana cikin bayanin da aka ce litubayyin nasu manun zira ilayhi wannan aiki ne wanda Allah ya bar mu a cikin ya bayyana wa mutane kace ba ka san wannan wai hawo mutane garaje wai mutum saboda wai sauran sunnoni na wanke hannuwa da gurgura baki da shaka ruwa sunna ne qur'ani bai fara da su ba yace ya lazima idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum tunda qur'ani yace ku wanke huska huskokin ku wai daga huska suke fara wankewa mutum ya wanke huska wanke hannuwa wai wai yayi yayi abin nan ya yaro na to wannan to ka ce ba ka aiki da hadisai ba ka aiki da alkurani ba magana gaskiya kuma mutum ne wanda ya kamata ya kamata kowa ya je binciki kanshi duk masu irin wannan mai ra'ayi ba zancen hada bane ba ba zancen kawai wanda ya zo wanda ya kawo muku wannan ra'ayi ya wai wawantar da hankalinku ya mai da hankalinku ko ba ba ku da hankali hadisin nan in yanda in kamar mutum kuna shakku cikin hadisi to yana ku yi shakku a cikin alkur'ani alƙur'an nan daga manzo Allah baki ɗaya shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam same shi to kuma shine mana lisan yake farawa yana cewa to cikin babi yana da cikin imani ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a imani da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi eh in kai imani in baka imani da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba hukuncin nan na shahada ba da gaskiya da Allah da ba da gaskiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to mutum bai yi wannan ba da gaskiya yawa shine shine abin da ke faɗi a nan wurin wa tasdiquhu yawa fi jami'i ma ja'a bihi da gazgata manzo Allah sallallahu cikin abin baki da abin da yazo da shi wa ma qalahu da abin da annabi sallallahu ya faɗe shi ka gazgata dole ne sai ka gazgata abin manzo Allah sallallahu cikin abin da ya faɗi cikin qur'ani alqur'ani ke cewa wa ma yantiqu anil hawa qur'ani ka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam baya furci da san zuciya da abin da ya faɗi daga Allah ne haka Allah ya tsaye ya ya tsarkake harshen shi sallallahu alaihi to kuma yanzu kai ka zo ka ce baka aiki da hadisi kuma kana wani Qur'ani ne kake aiki da shi yawwa wa mutabaqatu tasdiq alqalbi bizalika bancin mutum ya gazgata da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi da ya zo da shi to kuma wannan sai yayi mutabaqa yayi dace da gazgata da gazgatawa ta zuciya da wannan wa mutabaqatu tasdiq al-qalbi bi zalika ko shahadatu al-lisan bi annahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shaidawan halshi cewa cewa shi ma'aikin Allah ne sai da mutu Allah ta bada gare shi wannan shaidawan ta baki ta dace da gazgatawa na zuciya to lokacin ne mutum ya imani fa idza ijtama at-tasdiq bihi bil qalbi wan nutq bi shahadati zalika bil lisan tamma al-iman bihi wa tasdiq bihi in gazgata shi da zuciya ya dace da furici da harshe ke yi da wannan gazgatawan to imani a lokacin nan ya cika gazgatawa ta cika gare shi sallallahu alaihi wasallam kama warada shi hadal hadis fi hada fi hada hadis nafsihi kamar yadda zuwa cikin wannan hadisin da kansa dai min riwayata abdullahi bin umar a cikin riwayata abdullahi bin umar wannan hadisin da ya gabata umirtu an uqatila nas kinna to akwai riwayata abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma yana cewa umirtu an uqatila nas ta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah an umarce ni in yaki mutane har sai sun shaida cewa ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma cewa manzan Allah wa annan Muhammadin kuma cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam rasulullahi ma'aikin Allah ne wa kad zadahu wuduhan fi hadisi Jibrila iz qala wannan kuma yace ya ƙara hito da shi wara-wara a cikin hadisin hadisin Jibril yayin da yake cewa akhbirni anil islam lokacin da malaika Jibril ya zo samu ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya ke cewa ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ba ni labari menene musulunci فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi ya da mutum Allah tabbata gare shi yace an tashhadu an la ilaha illallah shi ka ce da cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne wa zakara arkanul islam sai ya ambaci rukunan musulunci cikin hadisin dai summa ta'ala wa anil iman kamar da aka sani sai ya tambaya wa wa an tuqima salatako wato wucin zakata wato hujjar bai ta zuwa karshen arkanin islam su masu ala wa'anin imani sannan ya tambaye shi menene imani kuma fakala sai ce an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusuli shine ka bada gaskiya da Allah da mala'ikun Allah da littafan Allah da manzanninsa alhadisi sai zuwa karshen hadisi wa wal qadri kinan khairihi go wa sharri wal qadri khairuhu wa sharruhu faqad qurrira annan imana bihi muhtajun ila al'aqdi bil janani to wannan a karrara ya tabbatar cewa shi imani da shi yana buƙatuwa zuwa kullewa da zuciya bil janani yana buƙatar zuwa sai an kulle shi da zuciya ba huri bane da baki kawai sai a zuciya ma ta kudirce wannan wal islamu bihi mutarrun ila nutqi bil lisan kuma shi ko a mika wuya da shi yana buƙatuwa zuwa firici da alshi shi musulunci shi ka faɗi da baki shi ko imani sai ya ƙudurce da zuciya wa hadhihi halatul mahmudatu tamma wannan halin wanda yake abin yabo wanda ke cikakke a ba da gaske a faɗi da baki a ƙudurce da zuciya wannan ita ce hala ita ce hala hali wanda yake abin yabo cikakke wa amma halul madmuma fa shahadatu bil lisani duna tasdiq al qalb amma hali wanda yake abin zargi shine shaidawa da harshe banda gazgatawa da zuciya da baki mutum ya wade ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah amma a zuciyar shi ba haka bane ba bai kudirce haka ba yace wa hadha huwa nifaq wannan shine muna wuce da baki eh haka ne musulmi ne da baki amma a zuciya ba haka ba قال الله تعالى Allah madauki sarki yake cewa idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah ya maki Allah idan munafukai suka zo maka sai su ce muna shi mun shaida annaka la rasulullah lalle kai maki Allah kace wallahu ya'lamu innaka la rasul Allah tabaraka ta'ala ce ai Allah ya riga ya yi sani cewa kai manzon sa ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah kuma yana shaidawa lalle munafukai makaryata suke wannan ba don hikima ta ƙwarewar magana ta alkurani ba wannan magana ta tsakiya wallahu ya alamu innaka la rasulu da Allah bai kawo ta ba su munafikai sun ce ya ce in za ya ga munafiqun kan nashhadu innaka la rasulullah inda baka baka dona magana ta tsakiya ba wallahu ya alamu innaka rasulu in kace wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah yana shaida cewa munafikai makaryata suke masu ƙarya suke to kamar ya ƙaryata abin da suka faɗi su sun ce kai manzala ne in Allah ya ce ƙarya suke kenan kamar kai ya ce kai ba manzala bane ba to saboda abin ya zama a gane a a wallahu ya alamu innaka la rasulu ai Allah ya san lalle kai da mun ma'aikin sa shi yayi koka ba ba a bukatan shaida ta mutanen banza saboda ni saboda wallahu yashhadu innal munafiqina kadhib lalle Allah yana shaida cewa su munafikai makaryata ne to shi sai sun hadi da baki da suka ce qalu la shahadu innaka la rasulullah lalle muna shaida lalle hadda wallahi la rasulullah kinnan wallahi mun shaida kai ma'aikin Allah ne ba gani mutum ya shaida ma ya gama da kai sai ka sai musulmi ya kare har ba shaida har rantsuwa ke to Allah shi masanin alimu bi zatu sur abin ya san abin da zukata suke koyo yace a ƙarya su sun wadi ne kawai dan a ce da su to wannan shine muna shine muna wuce da yace inna mun kazibuna ai kazibuna fi qawlihim su masu ƙarya suke cikin faɗar su zalika wannan da suka wadi ani itiqadihim daga kudurcewa su wa tasdiqihim da kuma gaskatawa su wa hum la ya'taqidunahu a su ba sa kudirce shi cewa manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam falamma lam tusaddiq zalika dama'iruhum yayin da zakatan su basu gazgata wannan ba lam yanfa'uhum an yaqulu bi alsinati ma laysa fi qulubihim abinda suke faɗi wanda ke bai cikin zakatan su bai kasance dan ya amfani su ba zai amfani su ba fa kharaju an ismin imani daga ka sai suka hitar ga sunan imani sai su koma munafikai ba ba ba mu'minai ba walam yakul lahum fil akhirati hukmuhu kuma a lahira ma ba sa samun hukunci na muminai ba an musu mu'amala mata muminai sai da musu ta munafukai islam ya kuma mu imanu saboda babu wani imani tattare da su wal hikubil kafirin sai su sai su hadu da kafirai fi darakil asfali minan nar ana cewa darak ana cewa dark dark da da tari ko da wasari ta sama a cikin rihi na ƙasa mafi zama ƙasa na daga wuta innal munafiqina fi darkil asfali minan nar kamar kula yake wadi wa baqiya alaihim hukumul islam amma hukuncin musulunci sai ya wanzu a kansu bi izhari shahadati lisan da bayyana wa shaida wadda suka yi shahada wato ta, harshe fi ahkamid duniya a cikin hukumce hukumce na duniya almuta'alliqati bil a'immati wa hukamil muslimin wanda suka rataya da jagorori da kuma masu hukumci na musulmi ma'ana da abin da yanzu dai tunda sun faɗi a nan musu duniya ne za a musu mu'amala ta musulmi eh da abin da za a musulmi za a musu kamar a hadisi nan muka yanda muka yi shi na farko tunda sun faɗa haka a su musulmi ne ba za a dukiyar su za a daraja za a kare dukiyar su da rayukan su shikenan kuma da wani hukunci abin da za a ma musulmi za a musu abin da za a musu mu'amala da shikenan islam yuj'al lil bashari sabilun ila sara'ir domin ba a sa ma mutane wani tafarki ba zuwa zukata zuwa abin da suke ɓoye ba a ɗora ba cewa sai mun bincike abin da suke ɓoye a zukatansu wala umiru bil basi anha haka nan ba umarci mutane ba da su yi bincike daga abin da ke sirrika ne bal bari dai da annabi sallallahu alaihi wasallam an tahakkumu alaiha manzala sallallahu alaihi wasallam yayi hani ma daga yin hukunci akan abubuwan da suke na na zukata ne na na sirrika ne wa zamma zalika har annabi sallallahu alaihi wasallam ya zargi wannan wa kala yace halla shaqaqta an qalbihi shin ne yana ka ka tsaga zuciyar shi lokacin da Usama bin Zaid bin Harisa ya kashe wani wani wanda ya gansu yayi sai ya karma shahada sai sai aka zo aka ramu ake sai ai ga hawa abinda Usama yi mutumin nan yayi karma shahada yace a ya Rasulullahi inna ma qalaha taqiyatan ya hude ta ne dan kawai kare kanshi dan yin kare kare kashi ne hudu ba wai ba wai ya imani ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mi yana ka tsaga zuciyar shi ka gani wai da gaske ne ya hudi koko dan ya kare zuciyar shi ne ka ki kare dukiyar shi da da kanshi kaga zargin da annabi sallallahu alaihi wasallam wal farqu bayna al qawli wal aqdi ma ju'ila fi hadisi jibril abin da yake bambanci tsakanin fada da kudircewa a zuciya shine abin da aka sanya shi a cikin hadisin jibril da yake cewa ashhadatu a shahadatu miyan islam wato ita shaidawa ya wato cikin hadisin da ya zo malaika jibril ya ce ya rasu ya ce ya muhammad akhbirni an islam sai ba shi labari an tashar Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimu salata wa tutu zakata wa tuhujjul baita ko wannan su ne musulunci guda biyar kaga al-islam wannan sai ya ce sai ya hudu shahada an ta shahada wannan shahada ka hudu ta da baki kenan shi ya ce a shahadatu miyal islam ita shaida wa wannan tana cikin musulunci amma wa tasdiqu miyal iman shi gaskata yana cikin imani sai ya tambaye shi to wa man iman sai al imanu an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli shi imani shine ka bada gaskiya da Allah kaga shi bada gaskiya nan gazgatawa shi gazgatawa shine abin da shi imani shine kudurcewa shi ko shahada shine furici kawadi da baki shine musulunci yace wa baqiyat halatani ukhrayani baina hadaini ihdahuma an yusaddiqa bi qalbi thumma yuhtarama qabla tisa'i waqti li shahadati lisani yace sannan to akwai wa'an haloli guda biyu da suke saura wa'anda su su ma na daban ne daga cikin wa'annan guda biyu ɗayan su wai mutum wanda zai gazgatawa yanzu sai a samu mutum wanda zai gazgatawa da zuciyar shi thumma yuhtarama qabla qabla tisa'i waqti waqti waqti li shahadati lisani sai ya halaka mutuwa ta zo mai ya mutu gashi mutum ya gaskata ya kai yanzu misali amma mutum bayani ya yarda da Allah ya yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma qabla tisa'i waqtin li shahadati lisani mutuwa ta zo mai gabani ya samu lokacin da zai furci da harshen shi wannan mutumin fa kutulika fi sai aka samu sabani a cikin shi fa sharafa ba'dhum min tamamil iman al-qawla wa shahadati bihi sashen malama yace a a cikar imanin shine bancin gaskata wannan ta ta zuciya wani fada ta baki ta biyo ta ta biyo bayan ta kuma ya shaida da bakin shi cewa ya shaida ba mota da gaskiya sai Allah kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah wa ra'ahu ba'dhum mu'minan mustawjiban lil jannati sashen malama kuma sai ya gashi a'a wannan mumini ne ya wajaba wato ya cancanci aljanna ewa ya cancanci shiga aljanna bi kauli sallallahu alaihi dan fadar manzo Allah ya da mutu Allah ta bata gare shi ya khuruju minan nari man kana fi qalbi mithqalu dharratin min iman saboda manzo Allah sallallahu ya ce ai wanda ya kasance cikin zuciyar shi akwai kwatan kwatin kwayar gadagi na imani a cikin zuciyar shi to zai hita daga wuta falam yazkur siwa ma fil qalbi a cikin hadisin nan annabi sallallahu bai faɗi wani abin da yayi yawa ne cikin zuciya ba bai faɗi wani abin da yake koma bayan abin da ke cikin zuciya ba saboda cewa ya khuruju minan nari man kana fi qalbihi yace wanda a cikin zuciya shi akwai miskala zarratin miskalu zarratin min iman kwatan kwatin kwaya gadaji na imani to shi ko wancan tunda ya imani a zuciya shi faɗi ne bai ba to abin da ake nema a lahiran shine wannan imanin a zuciya saboda haka wannan suka ce a wannan kawai zai shiga aljanna wa za mu'minun bi qalbi wannan shi ko ai mu'mini ne da zuciyar shi ghairu asin ba mai saba ba mai sabo yake ba a zuciyar nashi wala mufarridin bi tarki ghairihi kun bai zama bai yin sakaki ba da barin wani imanin tunda ya imanin ne yanzu kawai shikenan bai yi sakaki da barin wani abu na wani ba imanin ba wa hadha huwa sahihu fi hadha alwajh wannan shine ingantacce a cikin wannan huskar wannan huska ta biyu ta farko kenan a saniyatu huskar ta biyu an yi saddiƙa bi ƙalbihi wa yutawwila malahu yanzu shi wannan ya gazgata da zuciyar shi amma sai ya tsawaita jinkirinsa da gangan ne kuma bai je ya yi ibani da da a zuciyar shi ya ba da gaskiya amma ya faɗi da bakin ya ki faɗi ya sha lokaci wa alima ma yalzamuhu min shahadati kuma ya san abin da yake lazimta shi yake zama tilas akan shi na daga faɗi shahadar nan falam yantiqaha ko walam walam falam yantiq biha sai bai furci da ita ba jumlatan baki da wala tashhada fi umrihi wala marratan kuma a cikin rayuwar shi bai taba yin kalmar shahada ba daidai da su daya fa haza wannan uqtulu fi aidan to shi ma wannan an yi saban samu sabani a cikin shi fa qila wani kauli aka ce huwa mu'minu shi ma ai mu'mini ne da annahu musaddiqun domin shine gazgatawa ne wa shahadatu min jumlatil amali ita ko faɗin shahadar nan tana cikin tarin ayyuka ayyuka ne dai ita in kawai ta zama aiki wa huwa asin bi tarkiha shi mai saban Allah yake da barin da barin wadinta gairu gairu mukhalladin amma ba abin dawwamarwa ne a cikin wuta tunda ya riga ya shaida zuciye shi wakila wani kauli aka ce a laysa bil mu'min ba mu'mini bane ba hatta yuqarina aqdu shahadatul lisan har sai ya gwama kudirce wannan tashi ta zuciye shi da fada ta zuciya da ta baki ta harshen shi sai ya haɗa sannan ya zama mumini izi shahadatu in sha'u akadin wani ci zamu imani domin ita shahada ka wadin ka yi kalmar shahadar nan wai farar da wani kulli ne wani ci zamu imani da kuma lazimta wa kai imani kamar shi yana aka ce abin da ke akad akat diskin ma'amala akwai akat kulla in ciniki ne ana kulla ciniki kulla ciniki da yake tabbata na sai na sai da ma shi kenan ciniki ya mutu akwai mu'amala ta arme ita ma kullawa ce ake muna son a hannun ɗaya ko wance eh mun ba ku shi kenan shi ma sai a kulla to duk komi haka ne shi ma wai ma shi ma musulunci wai kulla akwai abu magana da ake kulla wannan a kullin nashi to shine shine mutum ya shaida cewa ya shaida ba abu mutar gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan da ya faɗi da bakin nan ya karba kenan shine ya lizumta ma kanshi imani imani da yake a zuciyar shi eh ya lizumta ma kanshi yanzu wayya murtabitatu ma al-aqli wannan ita shahada shahada wannan abin darmawa ce tare da kullewa a zuciya kudurcewa a zuciya wala yatimmu tasdiqu ma al-muhla illa biha shi ko gazgatawa baya tabbata tare da jinkiri sai tare da ita wannan shaide eh wannan wai wai wala yatimmu tasdiqu ma al-muhla shi gazgatawa tare da jinkirtawa yi a sannu kamar kana jan lokaci baya cika illa biha sai da sai da ita kalmar shahadar nan wa hadha huwa sahih wannan shine zance ingantacce wa hadha nabzun yufdi ila muttasil min al-kalami fil islam wal imani wa abwabihi ma wannan yace wani abu ne dan kadan wanda zai kai mu zai kaiwa zuwa wani abu mai yalwa na daga zance cikin musulunci da imani da kuma ƙohohin musulunci da imani wafi ziyadati fihi ma wannan kusan da kuma cikin karuwarsu da raguwarsu wa hal tajazzi mumtani'un ala mujarrad at-tasdiqi la yasihu fi jumlatan shin kuma shi at-tajazzi shine qabulul ziyadati wal nuqsan a ce shi imani ko musulunci yana karɓar dadi ko ƙari abu ne wanda yake kama baya yiwuwa afsa matsiriyancin gasgatawa wai ba ta yi wa shi in mutum ya gasgata shi kenan ba zancen a ta imanin shi ya karu ko ya ragu ko la ya fi fi jumlatan ko ko a ce wai shi shi ta jazikin nan karban ƙari da ragin nan ba ta yi wa bai inganta a cikin musulunci ko ko cikin imani baki ɗaya imani yana karuwa ko yana da yana raguwa ko ko bai raguwa bai raguwa shi ma musulunci yana hawa ko ko bai haukawa yace wa inna ma yarji'u ila ma zada alaihi min al koko kawai yana komawa dai ne zuwa abin da ya karu na daga aiki aw qad yuradu fi fi fi fi al-ikhtilaf fi go al-ikhtilaf sifati koko yuradu alaihi aw qad yuradu ittifisiha arada bi amran kaza yace ai zahara wa arada al-auda an iyai wannan ba shi ba yace yace yuqalu marra bi fulan fama fama aradtu wama wama aradtu wala yu'radu lahu wala ya'radu lahu da wata jumla ko ko cewa wannan dai shi au qad yu'radu fihi ko ko yana iya bujirowa a cikin shi liktilafi sifati saboda sassabawan sifofin shi wata bayinu halatihi da kuma shi ma dai bambantan halayensa min kuwati yaƙinin da da ƙarfin yaƙini wata sumimi itikadin da kuma shi ma ƙarfin itikadi shi tasmimu irin imani wanda ba waiwaye a ciki wasu wa wuzuhi ma'rifatin da kuma ware-waren ma'rifa shine sani wa dawami halatin da dawama hali wa wuzuri kalmin da kuma halartan zuciya wa fi basti haza khurujun an gharadi ta'rifi ite cikin shin huda wannan akwai huta daga abin nihi da wannan talifin wannan littafin wa fi ma zakarna gunyatun cikin abin da muka ambata akwai wadata da wadatuwa fi ma kasarna cikin abin da muka yi ni insha Allah ta'ala in Allah madauki sarki ya so wannan bayani ne na bishi a gurguje saboda kamar da ya bayani akwai duk da cewa maganganun da saɓani cikinsu kuma suna da yalwan gaske kuma amma abin da ake so dai shi ke ce abin da aka waɗin babu nan so ake dai a yi bayanin wajibcin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam tunda an can kamar da ya gabata ya tabbata cewa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to dole ne a yi imani da shi a yi imani da abin da ya zo da shi abin da ya faɗi baki ɗaya to shi ne abin da ake so to san kuma imanin tun da san imani ya zo shi ma yana bukata a yi magana bisa kan imanin ya imani yake ya musulunci yake to shi ne ya ɗan yi bayani kuma da bambancin imanin da da musulunci kuma shin imanin kamar magana da ke wani karshe yana yana karuwa ko ko ba yana shi imani yanziru aula yanziru ko kusa aula yankusa yana karuwa ko bai karuwa yana daɗuwa ko bai daɗuwa amma da shi dai yawancin ahlu suna suke kai shine imani yana karuwa yazidu bi ziyaratil amali wa yankusu bi nuqsaniha yana daɗuwa da daɗuwa ayyuka kuma yana rage yana ragewa da rage ayyuka ko lokacin mutum yana yana ayyuka na gari to suna ƙara mai imani hakan nan shi ma musulunci kamar da ya bayani shi ma shi ma yana karuwa shi ma musulunci mataki mataki ne kamar yadda wato su ba suke suke faɗi kowane yana yana da matsayi yana da martabobi guda uku to shi ma musulmin da farko ga ga ga mataki shi na farko ga na biyu ga na uku da takawa yake idawa da da da da tauba tauba murakaba ko kan kan kan kan su cuɗa zure kowane ne da da man shi da takawa yake idawa qul amantu billahi summa istaqim aiwa istikama can cikin imani take da da wannan daga daga tuba ba yanzu wanda shi yanzu ne tuba bai zama daidai da wanda ke wanda ke shi ya kai matsayi na tsoron Allah amma su dukan su sunan su musulmi yawa shi ko wancan imani yana yana warawa daga ashirku al-ikhlasu at-tumanina shi ma ga wanda a yanzu mutum dan ya gasgata daidai da wanda shi duk aikin da zai yi dan Allah yake shi wanda ya kai matsayin ikhlasi komin shi dan Allah zai yi to shi ma bai daidai da wanda ya kai matsayin tsumanina ba wanda ya nutsu da Allah kawai shi ma duk abinda ya samu abinda ya samu ya yarda Allah ya bashi abinda ya rasa ya yarda daga daga Allah ne wannan shi ma imanin shi imanin wannan ya tsara wancan misali na farko wannan shine duk irin bayanan da yake yace in aka biya su ko ne za a yi bayani mai tsawo wasu sun ce a wannan abu yana yiwa haka kuka wannan haka hakan bai yiwa kuku iko musulunci sunan shi musulunci kuku imani sunan shi sunan shi imani zai da bai raguwa to irin wannan ne amma dai abin da ake so yace in wannan zai zai hidda mu daga cikin abin da muke bayani akan shi shi littafin an yi shi ne musamman wannan juzu'i na na karshe ga abin da yake so ya bayani akan shi sannan haƙoƙin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akan talikai baki ɗaya to wannan abu na farko dai haƙƙi na farko dai ba da gaskiya da manzo Allah sallallahu Allah sa mu dace dan za mu dakata lokaci yayi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك ذاك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون